الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na tafsiri na alkur'ani mai girma a nan masjidun rahma a unguwar bani zumbude a nan niyami babban birnin jamhuriyar nijar a yau muna takwas kenan daren tara ga wata na bakwai hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da nawa ne na turawa 28 ga wata na 12 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2025 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a satin da ya gabata a cikin suratu yunus mun fara bayani aya ta hamsin da biyu zuwa aya ta hamsin da uku sai lokaci mun halinsa a yau da yarda allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce wa yastanbi'unaka a haqqun hu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين نعم كما yadda muka sani tafsirinmu na alkur'ani yana tafiya ne akan wani uslubi wanda muna maimaita shi muna faɗa saboda wannan uslubin ya tabbata a cikin ƙwaƙwalenmu muka ce abu na farko za a fara bayanin munasaba ko ba haka ba sannan a kawo asbabun nuzul wani lokaci in akwai asbabun nuzul za mu fara da su sannan mu kawo munasaba daga nan sai a shiga cikin jalalaini a fitar da wato bayani na ma'anar ɗaiɗaikun kalimomi daga nan kuma sai a shiga bayanin matsalolin da aya ta kumsa ko na shari'a ko na luga ko abin da ya kama da haka wannan ƙa'ida ce muna faɗar shi saboda a san manhajin da muke tafiya to don haka a cikin asbabun nuzul dai a iya bincike na ni dai ban cimma wani sabab an nuzul ba kenan yanzu za mu shiga cikin mi munasaba kai tsaye wanda kuma muna aiki ne da littattafai galibi guda biyu littafi na farko at-tahrir wa tanwir domin ya kula da wannan bangare kwarai da gaske dama ya kula da an-nazmul qur'ani kuma ya kula da balaga ta al-qur'ani ya fi kula da waɗannan akwai littafi na biyu mushaf darus sahaba na tanasuq wa tanasub wa tanasuqul ayat shine littafi na biyu akwai littafi na uku wanda an riga rubuta shi gaban waɗannan amma galibi sai ka iske maganganunsa suna da tsawo ba ko ina yake samun dacewa ba shine wato nizamu durar fi tanasubi bainal ayati was suwar na imam al-biqai wallahu ta'ala a'lam kuma malamai na tafsiri waɗansu ma zaka iske ba su ɗauki wannan manhajin ba amma can ba a rasa ban lokaci sai su kawo munasaba din musamman in ka ɗauki littafin addurrul masun da kuma littafin albaharul muhit na abu hayyanu tauhidi da sauran sai kaga suna kawo munasaba amma ba kowace aya ba wani lokaci suna kawo wani lokaci kuma ba sa kawowa mun ji wannan da kyau tau wa yastanbi'unaka a haqqun hu imam ibnu ashur a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir yace hadha hikayatun wannan ba da labari ne hikayatu fannin min afanini takdhibihim ma'ana Allah yana ba da labarin wani nau'i daga cikin nau'uka na ƙaryata wadda suke yi ma alƙur'ani ko suke yi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce famarratan ya tazaharuna a wani lokaci suna bayyana bistibta'il wa'di suna ganin jinkirin alƙawalin da an ka yi an ce za a yi musu azaba to sai su bayyana su bayyana su a to wai ya an kai har yanzu alƙawalin nan bai cika ba istighfafan bihi don saboda izgili da shi eh ka ce Allah yana tare da kai kuma yana tare da magoya bayan ka to ya an kai har yanzu ba a yi azaba ba mi aka jira ba kun ce inna Allah ala kulli shay'in qadir ba kamar yanzu ma a wannan lokacin muna samun masu irin wannan tunani sai a ce to ku kun ce kuna akan gaskiya kuma ga America nan da Faransa da Turawa suna azabtar da ku kuma Allah yana tare da ku kuma kun ce in kun roki Allah Allah zai karba to ku roki Allah ya karba mana dan haka mugun jiya da mugun yau za ka ga sun yi kamanceceniya ta sha ba hatkulubuhun wa marratan wani lokaci yuqbiluna ala rasul in ji ibnu ashur sai su fuskanci manzo sallallahu alaihi wasallam fi suratil mustafhim talib a cikin sura ma'ana kenan hali na mai tambaya a talib kuma mai bincike mai nema fa yas'alunahu sai su tambaye shi shin a hadha azabul khalid shin wai wannan azaba alkhalidu ta dawwama wanda za a dawwama ai azabul akhirati azaba na talahira haqqun gaskiya ne ma'ana nan abubuwa ne guda biyu an ce za a yi musu azaba a duniya haka ne ko ba haka ba sai su ce mata hadhal wa'du in kuntum sadiqin kuma an ce a lahira akwai azaba sai su ce a a haqqun hu wai yanzu da gaske na akwai akwai azaba bayan an mutu izgili kenan to don haka ba yau ne ba aka saba yin izgili da annabawa da mutane na gari shi yasa kada ka damu don wani yayi maka izgili an gane ko an yi ma annabawa Allah ma ya gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un muna gane wannan da kyau ko ibnu ashur yace to fal jumlatu ita wannan jumla ma'tufatun ala jumlati wa yaquluna mata hadha alwa'd kenan atafita akan mata hadha alwa'd wa yaquluna mata hadha alwa'd me dalili yace wa damirul jam'i damiri na jam'i na wawul jam'i kenan a'idun ilaihim yana komawa ne zuwa gare su fahumul mustanbi'una la ghayrahum su ne suke neman ba da a basu labari ba waɗansu mutane ne daban ba wa damir wato ma'ana ya ƙuluna rike da kyau ya ƙulu mutum guda ne don mu gane karatun da kyau ya ƙuluna suna cewa to masu ce wannan mata hadal wa'adu kuma wa yastanbi'unaka su ne suke tambayarka don ka gane waccan wawun din cin su din dai ne ba waɗansu mutane ne masu tambayar ba kafiran dai ne kafiri ne ke ganin jinkirin azaba ta lahir ta duniya kuma shi ke tambayar shin wai akwai azaba gobe har ma akwai wata rana kiyama wadda za a tada da mutane a yi musu azaba ko ba ka dan bari a idza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamadinun ko ba ka suke cewa ba har za a yi muna sakamako yace wa damiru huwa inji ibnu ashur damiri na huwa a'idun ila azabil khuld yana koma ne zuwa ga azabul khuld da an ka ce sun maƙila lillazi na zalamu zuku azabal khuldi to sai sun ka ce a haƙƙun huwa ai a haƙƙun azabal khuld shin azaban nan ta dawwama da gaske na mun ji wannan da kyau to ka ji alakar wannan aya da ayoyin da sun ka gabata ko da aya da ta gabata shine wa yaquluna mata hadhal wa'du in kuntum sadiqin mun gane wannan da kyau ko yawwa to kaji ilmul munasabat sai ya zo ya yi bayanin menene alaka tsakanin wannan aya da wannan aya yanzu sai mu dawo zuwa ga cikin tafsiri na jalalaini don mu samu ma'anar ɗaiɗaikun kalimomi wa yastanbi'unaka mai jalalaini yace yastakhbirunaka suna neman ka ba su labari yastakhbirunaka suna neman ka ba su labari ka san alkhabaru shine labari asalin kalima ta alkhabaru daga alkhabaru ne alkhabaru kuma ita ce ƙasa wadda in ana noma ake juyawa kasan in ana noma in an ka ɗauki kalmi aka jayo sai kaga ƙasar da ke sama ta koma ƙasa ta ƙasa ta koma mi sama to ita ake kira alkhabaru to daga nan aka samo alkhabaru mun gane saboda shi labari zai bayyana maka ne abin da baka sani ba yake ɓoye to yadda an ka ɗauko wannan ƙasa aka juya ta kaga abin da annan ƙasa to haka ne labari zai baka labari abin da baka sani ba mun gane wannan da kyau daga nan kuma an ka samo alkhabar ya koma al'ilmu sani saboda idan an ka baka labari sai ka mi sai ka samu sani sai an ka kira mai ba da labari alkhabir an ka ba an ka kira masani kuma alkhabir mun gane da kyau to yastakhbirunaka suna neman ba da labarin ka a haqqun huwa shin wai gaskiya ne abinda kake cewa ai ma wa'attana bihi abinda kai yi muna alkawari da shi min al'azabi na azaba wal ba'si da kuma tayarwa shin wai akwai azaba kuma da gaske ne za a tayar da mu a haqqun hu qul kace i na'am eh kaji amsa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa ba wa bada amsa Allah ai yana iya cewa i wa rabbi ko amma sai bai ce i qul a'a Allah na yace ka ce i kaga ashe masu cewa i da Hausa ashe larabci na kawo haka ba ashe i da muke cewa i ashe ba Hausa bace jama'a duk da yake wasu na cewa eh ko ba haka nan bane eh wasu kuma su ce awo to i ka ce e na'am haka ne wa rabbi na rantse da ubangiji na Allah subhanahu wa ta'ala innahu la haqqun inna lalle hu wannan azabar la haqqun gaskiya ne tabbas wa ma antum bi mu'jizin ku ku kasance ba bi fa'itina al'azab ba su cere ma azaba ba za ku iya cere ma azaba ba wauta ce da shirme take sawa kuna sa tsammanin za ku mi za ku tsere ma azaba kun san kafirai abubuwa guda biyu ne ko su nuna za su iya fito na fito da Allah don wauta muna ganewa kafirai cikin wautarsu ko su nuna za su yi fito na fito da Allah ma'ana suna nuna ba su jin tsoron azaba Allah su ce ma an ce za a turo mala'iku ko waye kai su ai babu wanda suka tsoro ko Allah da ake faɗa su ba su jin tsoron Allah Allah ce fa'amma adun fastakbaru fil ardi bi ghairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa kenan tsoron da ake ba su a ce musu akwai da fi su karhi su gani suka ko Allah bai kai ba Allah ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa muna ganewa to kaga wani lokaci suna nuna cewa a zo a yi gaba da gaba shi yasa ma da an ka ce wuta alaiha 19 ko ba ka nan bane waɗanda ke tsoron wuta 19 ne wasu ka ce sahu sha tara wasu ka ce mala'iki sha tara misali ko ba haka ba to sai wani kafin ya ce kai kaji wata magana ba wai mala'iki sha tara ne ya ce ni yan an ka zo ku bari ma ni duk ina san kulli duk in yi musu bugu guda aljanna daga nan sai ku hita kai ku je ku shiga aljanna ka gani ko to shine sai suna ganin ko azabar babu ta ko kuma ko ta zo ma akwai yadda za a yi a kauce mata to wato bi fa'itinal azab ba za ku tsere ma azaba ba mun ji wannan da kyau ko to wannan a takaicen takaitawa wannan shine abinda wato mai jalalaini ya kawo yanzu sai mu shiga cikin bayanin mas'alolinmu wa yastanbi'unaka suna neman ka ba su labari yastakhbirunaka fi'ili na istanba'a daga annaba'u ne sai an ka ba da mi sai an ka ƙara alifun da sinun da ta'un mun gane wannan da ke ko dama a larabci ana ƙara alif da sinun da ta'un an gane ko kamar fahima ya gane istafhama ya nemi a ganar da shi to galibin ma'anar da ta fi zuwa shine at-talab amma malamai sun kace da alifun da sinun da ta'un tana bada ma'ana fiye da goma a cikin yaren larabci dakka sa tsammanin kullum in ta zo tana nufin at-talab na gaya ma wannan dan saboda kai hattara an gane ko to daga annaba'una sai an kace istanba'a kenan ya nemi a bashi labari to sai sun kace wannan fi'ilin na istanba'a in ka diba cikin littafin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun na asaminul halabi yake cewa yastanbi'unaka yace ukhtilifa an yi sabani hiya muta'addiyatun ila wahid wasu malaman nahau sun kace fi'ili na istanba'a yana ta'addi zuwa ga maf'uli daya ko ba haka ba aw ila thnaini wasu sun kace a'a fi'ili ne wanda yana ta'addi zuwa ga fi'ili biyu wato suna biyu aw ila thalatha wasu sun kace uku shi yasa da ya ce wa ya stambi unaka ya ce fa ya ƙuluna a haƙƙun hu kenan waɗanda sun ka ce fa ya na a haƙƙun hu sun ɗauki cewa tana ta'addi ne zuwa ga fi'ili ɗaya don ya stambi'una ka ka domiri na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine mi shine maf'uli ɗaya to sai zamakshari a cikin alkashaf ya kaddara fa ya na a haƙƙun hu kaga kenan a wajen shi a haƙƙun hu maf'uli ne fa ya na sai zamanto ta yi ta'addi zuwa ga guda game da abin da an ka fahimta abinda shi wannan mai yake da suna mai addurul masun yace haka na malamin shi ya fahimta daga maganar zamakhshari amma in zamakhshari kaddara fa yaquluna na yayi kenan ba yana nufin tana ta'addi zuwa ga ɗaya ba kuma tana iya ta'addi zuwa ga biyu in mun ce biyu kenan yastanbi'unaka shine al-maf'ulul awwal a haqqun hu shine maf'ulun bihi athani domin jumla tana iya zuwa matsayin abin nan maf'ulun bihi athani sai zaman to kenan shine maf'ulin ta ba za a kaddara mi ba ba za a kaddara fa yaquluna ba ina fata an fahimce ni waɗansu kuma sun kaga cewa a'a tana ta'addi zuwa ga maf'uli guda uku wa yastanbi'unaka ka shine maf'ulun bihi al-awwal a haqqun hu sai ya zamanto al-jumla saddat masaddal maf'ulain an gane ko to haka sun kai ta kawo bayani saboda shi larabci matsala tai wato maganganu ne an akwai ciki wani lokaci sai a ce sai an kaddara wani abu amma yake cewa waɗanda sun ka tafi cewa sana ta'addi zuwa ga thalith ya ce to akwai magana akan wannan domin akwai fi'ilan da suke ta'addi zuwa ga fi'ili uku amma istamba a bata cikinsu daga cikinsu akwai alima an gane ko sai a ƙara mata alhamza sai a ce a'lamtu zaidan amran qa'iman a'lamtu kaga a'lama yana ta'addi zuwa ga uku ko ba haka nan bane kaji na kawo maka su to sannan kuma akwai ra'a shi kuma in an ka sa araitu araitu zaidan amran qa'iman to dama fi'illan da sun ka ɗauka kenan da a'lama da arahu da amba'a da nabba'a da akhbara da khabbara da haddatha su ne suke ta'addi zuwa ga maf'ulin bihi guda uku to amma istamba'a malaman nahawu su kawo shi ba in ka kalli ma'ana ka ce kai ai shi nahawu qiyasi na mu yi qiyasi ai ta tayi haka nan dan ka san wani dan ta'adda na ce duk cikin littafin nahawu babu inda an ka kawo shi sai a ce to qiyasi da an kai to wa yastanbi'unaka suna tambayarka a haƙƙun hu shin wannan azaba gaskiya ne a haƙƙun hu shin wannan azaba gaskiya ne to sai malamai suka yi bayanin cewa ƙira'a wadda take tabbatatta a haƙƙun hu shin wai azabar gaskiya ne wannan shi ne haƙƙun ya zama tomi na kira bai da alif wallam hu sai ya zo bayan shi wannan ita ce ƙira'a wadda take ƙira'a mutawatira mun gane ko tabbatattar ƙira'a a haƙƙun hu sai wajen irabi sun ka ce shi haƙƙun hu in za ka irabinsa ya juzu an ya kuna haƙƙun mubtada wa hu marfu'un bil fa'iliya sadda masaddal khabar wajen irabi in istifhami ya gabaci jumla to ana iya abinda ya zo ko ya zamanto mubtada da khabar ko kuma a'a haƙƙun mubtada huwa sai ka ce marfu'un fa'ilun kenan bil mubtada sadda masaddal khabari nan ba a bukatar khabar ko kuma a'a a haqqun hu kana iya cewa kenan a haqqun hu haqqun sai ya zamanto mubtada huwa sai ya zamanto mi sai ya zamanto khabar a wajen wadansu malamai ka ji maganganu guda biyu kuma kalima ta haqqun sun ka ce asalin ta masdar ne ina fata an fahimce ni eh i'rabi na biyu afwan sun ka ce haqqun khabarun muqaddam wa huwa mubtada muakhar domin haƙƙun na kira ne kenan a huwa haƙƙun sai zaman to huwa shine mubtada haƙƙun shine mi shine khabar sai sun kace asalin kalima ta haƙƙun intabe asalin ta masdar ne ba ismul fa'il bane ba ismul maf'ul bane dama ana cewa haqqa sai a ce mi yahiqqu sai a ce mi haqqan abu ya tabbata to kaga wa yastanbi'unaka a haqqun huwa shin tabbataccen abu na ma'ana abu ne wanda zai tabbata shi azaba ko ba zai tabbata ba to wannan ita ce qira'a wadda take qira'a wato tabbatatta wadda take mutawatira amma idan muka duba malamai sun kawo waɗansu qira'o'i waɗanda suke qira'o'i ne abin nan da ake kira qira'a wadda take bata tabbata ba amma an karanta da ita imamul amash ya karanta wa yastanbi'unaka alhaqqu huwa an gane ko akwai al'alif wallam bilamit ta'rif in ka diba cikin ad-durr masun ya kawo ta sai ya ce to imamu zamakshari in ji mai addurul masuni ya ce wa huwa adkhalu fil istihza'i wagga qira'a misali ta hi shiga ta hi bayyana izgili li tadammunihi ma'ana ta'rid domin tana kumshe da ma'anar ta'rid ta'ridi shine jirwaye mai kamar wanka ka faɗi abu indirect ko ko indirect bi annahu batilun suna nuna cewa kenan kiyama ƙarya ce yace me yasa an ka ce abin nan ta'ridi ne sun kai zalika li anna lallama lil jinsi domin mi ita lamun nan ya fassara ta lamul jinsi domin an ce alhaku shin alhaku huwa yanzu ko azabar dan tana jinsin abin da yake gaskiya kaga ba ta ma cikin jinsin gaskiya kenan duk abin da ka faɗi game da ita ƙarya ne yace wa ka annahu qila a huwa alhaqu shin ko azabar nan gaskiya ce lal batil ko ba ƙarya ba tunda kawai da fa ma za ba'da alhaqi illa ad-dalal koko aw huwa alladhi sammaytumuhu alhaqqa yanzu alhaqqu yanzu ga azaba ta in an mutu za a tashi ita ce za ku ce muna gaskiya ce kun kira ta gaskiya har ma ta cancanta a kira ta gaskiya wata azaba a akwai babu wata azaba mun ji wannan da kyau ko to kaji qira'a ɗaya daga cikin qira'at ash-shadha bari mu ƙara dibawa cikin wani littafi don saboda yana da muhimmanci shi kuma sai ya kawo a haqqun huwa sunan wannan littafi bari ka ji shi معجم القراءات تأليف الدكتور عبد اللطيف الخطيب المجلد الثالث wannan duk ɗalibin ilimi da yake so yadda ake taujihin kira'o'i da sanin kira'o'i ya neme shi wani malami ne da ake cewa Abdul Latif al-Khatib doktora ce ya rubuta da ya rubuta doktora a cikin ilimin larabci an gane ko to sai ya zo wajen munakasha da ya zo wajen munakasha kun san abin ban mamaki cikin juz'in kalimomin larabci ai qira'at suna ciki to sai ya keɓe juz'i na ƙira'at sai ya fitar da shi da an ka zo wajen munakasha shi wanga kisimi na ƙira'at masu munakasha sun ka ce ya yi yawa a hidda shi saboda mi saboda wancan ɓangaren ma da bai shahi ƙira'at ba ya kai mujalladi na balle an zo na ƙira'at kin sai suka ce to ba za a yi ba munakashan ma ko to ba za a yi ba to sai an ka hidda shi daga baya sai an kai ta hakikin shi kun san bayan an yi ta hakikin shi ko mujalladi nawa na mujalladi goma sha ɗaya to ala ramma wai wai wai wai wanda yake so a mai munakasha kai ina ma yace wanga dai na da a mai munakasha mujalladi 11 yayi yawa to wanga wai ba wanda ba a yi munakashan na ba an mujalladi 11 eh sunan shi mu'jamul qira'at to ya zo yace a haqqun huwa sai ya kawo shi yace to kenan an yi magana akwai a haqqun hu wanda shine ɗaya daga cikin qira'at kuma yayi i'rabin sa sannan yace kuma akwai al haqqu huwa yace to kuma waja'atil qira'a fil bahri al haqqu huwa wa yastanbi'unaka al haqqu huwa wanda babu tambaya waccan al haqqu tambaya ce al haqqu huwa kaga babu tambaya yace to wagga qira'a ita ma ta zo a cikin al bahrul muhit kenan sai da to babu tambaya zaka ni zaka kaddara tambayar amma qira'a ce shadda duk da yake shi ya tafi cewa yana ganin kamar kuskure na akwai alif na amma sai an kabance ba a kawo alif din ba muna ganewa amma dama ai da an ce sun tambaye ka ai dole ai ni dole a kaddara alhamza don haka dai kaji wannan littafi sai ka neme shi mu'jamul qira'at mujalladi 11 da duk in ka ji wata qira'a ka bincika ka ga yadda abin shiki wa yastanbi'unaka suna tambayaka a haqqun hu shin wai kiyama gaskiya ce kul ka ce i haka ne wa rabbi na rance da ubangiji na kul i in an ka tambaye ka mai karatun larabci kalima ta i ya za ka yi bayaninta eh fassara mu nabi a i da larabci amma da larabci da ka yi ba da hausa ba ya an ka tambaye ka an ka ce ana son ka yi bayanin kalima ta i i ana ramma amma a fassara ta amma da mi da larabci ba da hausa ba ha eh da larabci ya an ka ce i mi amma ana i gani yasa don Allah mu daina makan mu ƙarya ibn qutayba a cikin littafinsa ta'wilu mushkilul qur'an a wannan taba'a da take hannuna taba'a ta darul kutubul ilmiya a safha ta 297 ya keɓe kun san yayi ta'wilu mushkilul qur'an ya hiddo ayoyi da yadda waɗansu ke nuna akwai tawaya ko cin karo da ayoyi sai ya kawo hujjoji da dalilai to amma sai ya keɓe ƙismi na ƙarshe ya bayyana ma'ana harfofi an gane ko ko da ma'ana harafin ma'ana ba a kawo wani iskali ba gara a fassara maka harafi ka san shi ma ma'anar shi tunda galibin mu muna son musamman ma'anar fi'ili musamman ma'anar ismi amma ba mu damu da musamman ma'anar harafi ba imamu suyuti ya keɓe bangare kan sanin wannan shi ma ibnu kutaiba ya keɓe bangare kan sanin wannan sai ya ce i ya ce bi ma'ana bala ma'anarta shine bala ka ce e kenan qala allah ta'ala ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق يتشي ولا تأتي إلا قبل اليمين باء سام إي تزو سي أكوي رنسوة يتشي صلة لها معنا تنا سادي واد إتا كينان كلمة ود تنا نفين إي تتبتر أما سيمي sai bayan rantsuwa kaga wa yastanbi'unaka a haqqun hu qul i tace mi wa rabbi ka ji ma'ana iko to bari in kara maka don littafi guda al-itqan fi ulum al-qur'an na imam suyuti shi ma mu ji abin da yace game da i din nan don saboda ka atahi ai ta tahiya babu sanin ina ne za a ji imam suyuti a cikin littafin sa al-itqan fi ulum al-qur'an a mujalladi kenan na farko tun da ni wannan taba a gare ni tana da abin nan guda biyu da ya zo babi na ma'arifati ma'anil adawati allati yahtaju ilaiha al-mufassir yace i bil kasri was sukuni kenan bi kasri al-hamzati was sukuni ko yace harfu jawabin harafi ne na jawabi bi ma'ana na'am tana nuna na'am yace fatakunu li tasdiqil mukhbari tana zuwa dan bada labarin gaskatar da abinda an ka bada labari wali i'lamil mustakhbar kuma dan ta bada ta bayyana labarin abin da an ka bada labari kenan ko ta bayyana shi karara wali wa'di talib kuma ta nuna alƙawalin wanda yace abin zai tabbata kenan zai tabbata qala nuhatu an-nuhatu jam'i ne na al-ramma eh an-nuhatu jam'i ne nahwu eh nahwi a'a nahwi mai dangantuwa zuwa ga nahawu domin daga naha ne yanhu to asalin shi nahin ne da haƙarami sai a ce annuhatu rumatu jam'i ne na mi rami ramayar mi rumatu qudatu ha jam'i ne alqadi qada yaqdi qudatu hafi sai a ce mi hufatu wa an tara alhufata al'urata al'ala mun ji wannan da ke ko to yace wala ta qala nuhatu wala taqau illa qabla al-qasr kenan ba ta zuwa sai kafin mi kafin rantsuwa qala ibn al-hajib ibn al-hajib yace wa illa ba'da al-istifham yana yiwa ta zo bayan tambaya wa huwa kenan nahwu wa yastanbi'unaka a haqqun hu qul i wa rabbi innahu la haqqun wa ma antum bimu'jizin to ka nemi waɗanda littattafai guda biyu da sauran littattafai waɗanda suke fassara mi ake nuhi da kalima don bai dace ka faɗi abu ba baka san ma'ana ta ba an gane ko a cikin addurrul masun fi ulumil kitabil maknun ya kawo magana ta cewa waɗansu larabawa suna cewa kul wato suna cewa iwa iwa sai su shahimi sai su shahi alqasam imamu zamakshari ya kawo wannan lugha amma shi abu hayyanu tauhid yace kashi bai da wannan lugha ba eh yace shi ya ji larabawa suna cewa iwa ai i wallahi sai sun ka shahi shi amma kai hattara in larabawa sun ka ce aiwa ba shi da iwa da man ba in an ce aiwa ma'ana ana nufin yawwa kenan hau qul i wa rabbi kace na rantse da ubangiji na la haqqun lalle tabbat azaban nan gaskiya ce shi yasa malamai suke cewa cikin alqur'ani Allah ya yi rantsuwa da ƙiyama a wuri uku za ta tabbata, amma sai ya kawo arrabu an gane ko? Bai kawo ba mi ba, bai kawo Allahu ba. Tare da cewa sunan Allah shi ne sunan Allah ai wanda ya kamata a ce misali da yake nuna ubudiyya ga Allah subhanahu wata'ala amma wa rabbi sai zo wuri guda uku kuma dukkan shi da alaka da mi da ƙiyama. Wuri na farko wa yastanbi'unaka a haqqun hu qul'i wa rabbi innahu lahaqq wuri na biyu kuma a cikin suratu asaba wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimul ghaibi kaga wa rabbi sai kuma na uku can cikin suratu taghabun za'ama alladhina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna mun ji wannan da kyau to sai mas'ala kahin ta ƙarshe da ya ce wa rabbi ai sunayen Allah suna da yawa ko ba ka nan bane to me yasa bai ce wallahi ba ko ya ce war rahman ko war rahimi ko wal maliki wal quddusi was salam wal mu'min duk bai kawo su ba sai ya ce wa rabbi shine suka kira al udul al qur'ani me dalilin da yasa duk cikin kalmomin ba a zaba ba sai wannan saboda sunan Allah ar-rabbu yana nuna shine Allah al-khaliqu wanda ya mi halitta al-maliku wanda ya mi al-mudabbiru to kenan wa rabbi na rance da al-khaliqu al-maliku al-mudabbiru la haqqun gaskiya ne domin shine ya halicce ku zai sake maida ku kuma shi ya mallake ku kuma yana da izinin ya sake maida halittar ku kuma shine ke tafiyar da komai babu abin da ya gagare shi shi yasa an ka zabe ar-rabbu anan kaji in ji malaman balaga ta ƙur'ani al'udul al'ƙur'ani eh al'ƙur'anin ce in ji ɗan ƙur'ani yuna eh sannan in tabe da sun ka ce a haƙƙun hu shin gaskiya ne amsar da an ka ba su da yake munkiri na ne masu inkari sai ya ce ƙulwa rabbi kaga da mine ne ƙasam ne ƙasam ko yana nuna mi ta akidi ko idan magana kai rantsuwa ka karfafa ta ko ba karkata ba to ɗaya kenan wa rabbi alqasam innahu inda tana da himmi tawkid la haqqun alarma kaga nan la la lamu ta'kid ce ta ƙara karfafa shi kuma yace la haqqun bai ce la haqqu ba nan ya kawo shi annakiratu litta'zim bai yi kai tafsirin alkur'ani baka san ilmukan za su taimaka maka ba wannan misalai ne muke baku kuma mu ba mu ce mu malamai bane mu ba ɗaliban ne fa dan nema na muka mu mu dan karu eh to qul i wa rabbi innahu la haqqun kace tabbas lalle na rantse da ubangiji na kiyama gaskiya ce abu ne tabbatatta wa ma antum bi mu'jizin lalle ku ba ku kasance ba mu'jizina waɗanda za ku ketare azaba ma antum bi mu'jizina ma wagga a cikin abdurul masun shin tamimiyya ce ko hijaziya ka san akwai da ake alama da ake cewa tamimiyya akwai mi akwai hijaziya to yanzu ya aka yi da su wasu sun ka ce kenan tamimiyya ce wasu sun ka ce hijaziya ce to me yasa tamimiyya da hijaziya saboda in ba'un ta shiga an gane ko ba ai gane tamimiyya ce ko mi ko hijaziya saboda bi mu'jizina ba'un ta shiga dama hijaziya sai ta yi nasuba tamimiyya kana iya kai mi shi na iya zuwa da rafa'a to yanzu bi mu'jizi na ba'un ta shiga kenan kaga baka iya gane tamimiyya ce ko mi ko hijaziya sai dai wa ma antum bi mu'jizina ku bu ku kasance ba masu mato tserewa shi fi'ili na a ajaza yana da ma'ana guda biyu ban sani ko mun fahimta ba waɗansu malamai sun ka ce wa ma antum bi mu'jizina ma'atufatun ala jawabil qasami kenan sai ya zamanto da yace wa rabbi innahu la haqqun wa ma antum bi mu'jizina atafina akan jawabul qasami wadansu kuma daga ciki sun kace a'a wa ma antum bi mu'jizina jumla ce isti'nafiya bayan ya kare rantsuwa sannan yace wa ma antum bi mu'jizina ya cigaba da raddi gare su shi fi'ili na a'jaza wato yana iya zamantowa muta'addi li wahid ma'ana ya ta'addi zuwa ga abu guda wa anna dhananna allan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba an gane ko to sai ya zamanto kenan yayi ta'addi zuwa ga maf'uli fal maf'ulu mahdhufun ay bi mu'jizina Allah ba za mu iya tsere ma Allah ba ko kuma yana iya zamantowa yayi ta'addi wa yajuzu an yakuna a'a ko ma antum mimman yu'jizu man yu'adhibukum kenan nan in an ka ce wa ma antum bi mu'jizina kenan in yayi ta'addi zuwa ga maf'uli ma antum mimman yu'jizu man yu'adhibukum ku buku kasance waɗanda za ku tsere ma wanda zai azabtar da kuma shine Allah subhanahu wataala ko kuma ka ce a'a yajuzu an tusta'mal isti'malan lazim kenan sai zamanto lazimi ce ma'ana bai da bai ta'addi zuwa maf'uli bihi li'annahu qad kathura fihi al-hafu laraba sun safa shahewa hatta qalat al-arab a'jaza fulanun in laraba sun ka ce a ajaza fulanun idza dhahaba fil ardi falam yuqdar alayhi mutumin da ya gudu an ka kasa cin mai sai a ce a ajaza asalin shi a ajazan nasa na amma har sun kai inda ba su mi ba su kaddara wani abu kenan wa ma antum bi mu'jizina ku ba ku buwaye Allah bai azabtar da ku ko ko wa ma antum bi mu'jizina ku ba ku isa ku tsere ma Allah subhanahu wataala ba an gane ko ku ba masu tserewa bane domin babu inda za ku je wauta ce kai tunanin zaka tsere ma Allah muna ganewa yau kai daga yin kwana bacci in ba ka daga ganin ka tsere ba Allah to in kai bacci ina kake rayuwarka tana ga hannun wa wai misali na ma ai ko da yaushe ga hannun Allah kake amma bacci yana nuna maka sai ka gaji ka- duk tsiyakka duk bala'inka sai ka yi bacci kuma kana yin bacci ranka ya tai wajen Allah الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون dan adam ya kamata ya ji tsoron Allah kai ka ce wai wai wai an tai sai an turo azaba ina za a turo azaba babu inda za a tai a turo azaba da haka ai hattara to Allah ya kyauta malaman da suke har da bayanin har da alqur'ani sun ka ce wa ma antum bi mu'jizina a cikin alqur'ani zaka lissafa shi zai zo dai dai dai dai wuri wuri har wurare guda bakwai a cikin alqur'ani mai girma ba sai mun kawo su ba kaji dai adadin su wa ma antum bi mu'jizin shina nan guda bakwai a cikin alqur'ani mai girma mu je aya ta gaba alaran ma walau anna li kulli nafsin zalamat saboda lokaci ya fara tahiya
ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون na'am kamar yadda muke bayani za mu fara da ilmul munasabat walau anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih ibn ashur yace al azhar abin da yafi fitowa a fili anna hadhihi al jumlata wannan jumla min baqiyatil qawli tana daga cikin baqiya na fadar magana ma'ana wanda abinda anka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da anka ce i wa rabbi innahu la haqqun yace i'laman lahum dan a sanar da su bi hauli zalikal azab da wato girman wannan azaba ma'ana firgicin da wannan azabar take haifarwa asahum an yahzaruhu asa sai anka ce asahum tana yiwuwa su ji tsoron wannan azaba yace wali zalika hudifa al muta'alliq an gane ko sai an ka shahi almuta'alliq abin da yin ratayu athani na biyu da fi'ili lil fi'il iftadat li'annahu yaqtadi mafdiyan bihi wa mafdiyan minhu domin da an ka ce iftadat yana buƙatar maf- wato abin nan mafdiyan bihi wa mafdiyan minhu ai laftadat bihi min al'adabi amma sai an ka shafe maf'al azab dan saboda tana yiwa a ce musu su dawo in an ƙara faɗa abin tsoro kaga an ƙara nisantar da suna yasa mai wa'azi ba a son kullun ya ta aza- wa'azin wuta bai wa'azin aljanna eh shi wani kullun da hudu ba ta yi da wa'azi ne dai kuyi hattara wuta wuta jahannama a'a a hada mana uslubut targhib wat tarhib wa inna rabbaka ladhu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab eh kuma kake ta mutane wa'azin rahama kace a'a da mutun yayi arwalla an ce zurban shi za su hita shikenan sai mutane su yi ta bacci su ce aljanna za su a a hada biyu mana to shi yasa kaji ibnu ashur yace sai an ka shahe al'azab domin shine wato al-mafdiyu abinda za a abin nan mafdiyan bihi abinda da shine za a neman fansa wa mafdiyan minhu da abinda dan shi za a nemi fansa kenan azabar dan shine ai zaka neman fansan kanka ba sani ko mun fahimta ba yace to wal ma'ana abinda ake son a ce anna hadhal azab wannan azaba la tatahammaluhu ayyatu nafsin babu wata rai wadda za ta yi ɗauka azaba Allah ala tafawutil anfusi fi ihtimalil alami tare da cewa rayuka sun bambanta tafawut degre-degre ke da mataki-mataki ne wajen ɗaukar azaba wani ya fi wani nauyin ɗaukar azaba wani a yi mai azaba a yi mai azaba a yi mai azaba ina a ce ya yarda kuma ya ce ba zai yarda ba ko ba ka nan bane wani kuma da an dan fara haka kai ku dakanta ku dakanta na yarda ba shi kenan ba yace to dan dan haka ma Allah yace in jibin ashur wali zalika zakara kullu nafsin yace duna an yuqal walau anna lakum ma fil ardi laftadaytum bihi ka gani sai ce Allah bai ce ba walau anna lakum ba ana magana ne kan kafirai ba sai al-udulul qur'ani me yasa yayi uduli sai ya koma zuwa ga mi sai ya koma zuwa ga kullu nafs yace dan a nuna maka ba wata rai wadda za ta iya dauka azaba ta Allah amma da yace walau anna lakum ma fil ardi jami'an ayyayi amma me yasa ce walau anna li kulli nafsin dan a nuna maka ba wata rai wadda za ta iya ɗauka azaba Allah ko ku kafiran masu taurin kai ko waɗanda sun kafi ku taurin kan shi yasa da azabar ta zo masu cewa ayi ayi sai kaga sun za abin tausayi shi yasa duk mai fito na fito da Allah wallahi ya baka tausayi mu duk mai saba ma Allah da mai ganin ya isa kowane kafiri na wallahi tausayi ke bamu ba ba ka da bane yanzu ana cewa America ita ce fawa su Donald Trump su waye su waye su Donald Trump abin tausayi ne mai fito na fito da Allah waye kare da Fir'auna wani na ya kare da Karuna wani na ya kare da Hamana wani na ya kare da abu jahal wani na ya kare da abu lahab wani na ya ruguza daular farisawa wani na ya ruguza daular rumawa to kuma sai amerika ta gagare shi ba wanda zai gagara allah shi mai kumfa ya kunu ha ba jama'a abin tausayi ne kafiri don haka babu wata rai wadda za ta iya ɗaukar nauyin azabar allah subhanahu wa ta'ala mun ji abin da ibnu ashur ya ce kenan wannan aya sai ta zamanto daga cikin abin da an ka umarci manzo ne qul i wa rabbi innahu la haqqun kuma qul law anna li kulli nafsin ma fi li kulli nafsin zalamat ma fi al-ardi laftadat bih kaji ma'anan maganar muna gane ba ko yace to inji mu dawo mu ga mai jalalaini yace walau anna li kulli nafsin zalamat da dai kowace rai da ta yi zalunci yace kafarat kafirci ake nufi nan wato zalunci wani lokaci yana mun sha faɗar wannan nan zalunci babba ake nufi domin zalunci yana zakuwa da ma'ana ta kafirci a cikin alkur'ani wani lokaci tana zakuwa da ma'anar da bata kai kafirci ba to nan yana nufin mi yana ɗaukan ma'ana ta kafirci ma fil ardi abinda ke cikin ƙasa kenan li kulli nafsin zalamat ma fil ardi ai walau anna ma fil ardi ko jami'an li kulli nafsin zalamat da dai a ce duk abin da ke cikin ƙasa kaga an ce duk abin da ke cikin ƙasa duk na arziki da abubuwan da ake bayarwa ma fil ardi yace jami'an min al amwali duk dukiyar duniya a ce an baka ita gaba daya wannan yake nuna maka ashe imani yafi dukiyar duniya gaba daya kima ashe duk dukiyar nan da ake ta fitina a ce can an gano fetur nan an gano arziki nan an gano zinari nan an gano gold nan an gano diamond duk gaba ɗaya arzikin duniya gaba ɗaya a ba mutum shi to bai kai imani ba dan imani zai nema ranar tashin alkiyama da a ce duk dukiyar duniya an bashi zai so ya bada ta a bashi imani a ce ba zai yiwa ba ya kamata ka san kimar da kimar imanin da Allah ya baka to sai ya ce mi laftadat bihi min al'azabi yace za ta nemi fansa daga azaba yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama wa asarrun nadamata sai su bayyana azaba nadama ko kuma wa asarrun nadamata sai su koyi nadama bayani zai zo ala tarkil imani akan barin imani lamma ra'awul azaba lokacin da sun kaga azaba yace ai akhfaha ru'asa'uhum an du'afai sai waɗanda suke ru'asa'u daga ra'asu na sai an kace ru'asa'u kan kai ma'ana jagorori kenan za su koyi nadama daga magoya bayan su alladhina adalluhum waɗanda su suka batar da su makhafatar ta'ayiri ba ta'abiri ba ta'ayiri don kasu aibanta su shi kenan tunda in ka jawo mutane cikin bala'i radda bala'i ya taho kai babban sai ka rasa abin da zaka cewa shi yasa bari bari ganin ana ma tabi ana cewa sai kai kana jan mutane cikin halaka wallahi radda bala'i ya zo kai ne ka fi kowa yin abin kumya amma shi shedan da yake ba kumya ya sani ba shi ran nan ma zai nuna cewa shi bai yi lahin komi ba وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم haka shi ce a shi bai ma san da wannan ba to amma magoya ba sai sun ka boye sun ka boye nadamarsu Allah kai mu da tsari da abin da zamu yi nadama wa qudiya bainahum Allah ce an kazartar da hukunci kenan ma'anar shi fi'ili madina qudiya amma abin da ake nufi mustaqbal don yanzu ai ba ai hukuncin ba ana ma qudiya an yi hukuncin za a yi hukunci amma me yasa ya kashi bi siga ta madi saboda abuna wanda a tabbatacce ba wanda ya isa ya hana Allah ya yi wannan hukunci wa qudiya bainahum bil qist an kai hukunci tsakankanin su bil bainahum yace bainal khalaiq tsakanin halittu bil qisti da gaskiya ai bil adli da adalci mun sha bayanin wannan in an ce al qastu ana nufin mi zalunci al qistu adalci al qustu turaren wuta mun sha bayanin wannan musallasul lugawi mukhtalif al ma'ana kadiba cikin at-tadribatul lugawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif malami na kasar Libya tun daga shafi na 92 in ba manta ba har zuwa 115 wa hum la yuzlamun su ba za a zalunce su ba shay'an wani abu wannan shine abinda mai jalali ne ya kawo game da karkashin wato abin nan kalimomin yanzu sai mu dawo zuwa ga wato abin nan zuwa ga mas'aloli walau anna li kulli nafsin da dai a ce kowace rai zalamat wadda ta yi zalunci me yasa ya kawo zalamat nan yana nufin wadda ta yi zalunci kafirci ma fil ardi jami'an abinda ke cikin ƙasa gaba ɗai yace min al amwali ko ai na dukiya an gane ko laftadat bihi da ta nemi fansa da shi an gane ko to anan sai kai hattara fi'ili na iftada yana iya zamantowa lazimi yana iya zamantowa mi muta'addi domin asalin shi daga fada ne yafdi fada yafdi ma'ana sai an ka ƙara alifin da ta'un an ka ce da ta'un an ka ce iftada sai sun ka ce a cikin ad-durrul masun yace iftada yajuzu an yakuna muta'addiyan wa an yakuna qasiran fa idza kana mutawi'an li fada kana qasiran kenan in ya zamanto fadda ne faddaituhu faftada ma'ana faddaituhu na nemi fansar da shi faftada ko sai ya mi sai ya fansu kaga nan ya zama to mi lazimi wa yakunu bi ma'ana fada fa yata'adda li wahidin an gane ko kuma yana iya zamantowa bi ma'ana fada kenan sai da fada da iftada sai su zamanto yayi ta'addi zuwa ga guda yace to kenan misali wal fi'lu huna yahtamilu al wajhaini fa in ja'alnahu muta'addiyan fa maf'uluhu mahdhufun taqdiruhu laftadat bihi nafsaha kenan walau anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi jami'an laftadat bihi nafsaha da dai ta nemi fansar da kanta da ita wa huwa fil majadi ka qawluhu kullu nafsin tujadilu an nafsiha ma'ana dai kana iya cewa walau anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bihi da ta fanshi kanta da shi laftadat nafsaha bihi ko ko laftadat bih da ta fansu inda ana fansuwa kaji abubuwan da ya kawo mun gane ko to wa asarrun nadamata nan sai kai hattara laftadat bihi al ramma fansa sai ya zama to mi al mawdu' al qur'ani rike ba man ce al udul al qur'ani ba al mawdu' al qur'ani mun kace al mawdu' al qur'ani kalma nawa ne abin nan nawa ne yake kawa mu'tamadu ar rabt guda nawa ne guda hudu na farko na biyu na uku na hudu alƙissa to shi kenan ka haɗa sai ka ɗauko kalima ta laftadat bihi sai ka ɗauko allafu kalimomin da sun ka zo da fada da iftada cikin alƙur'ani ɗai kenan na biyu sai ka zo da bi kalimomin da suke ba da ma'anar iftida'i amma ba fada an ka kawo ba na uku sai ka nemo ƙissoshin da sun ka zo na hudu sai ka nemi hukuncin fansa ko a duniya ko a lahira maudu'i ya ƙari to amma ai wanga bayani an ka faɗi wani na cewa kai mallan to Allah ba da ayoyi mu jiya dan Qur'ani ce wanga ka ce wai wani mu utamadur rabt wai utamadur rabt saboda shi bai san malamai sun rige shi karanta alqur'anin ba sun gane qur'anin har suka gano waɗannan ka'idodin sai suka kawo su to bari ka ji su mu'tamadur rabt al-ramma mu fara da lafazi kalimomin da sun kazo da ma'ana ta alfida'u Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa masu fansa za su nemi fansa ƙiyama dai na farko abin nan Allah ce a cikin suratul abin nan suratul ra'ad Allah subhanahu wata'ala ke cewa lillazina stajabu li rabbihimul husna wallazina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu tatmi laftadaw bih kaga iftadaw ya hito can cikin zumar yace walau anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adhab yawm al qiyamah wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibuna ko ba haka nan bane sannan kuma can cikin suratul ma'ida ya kawo wannan laftadaw bihi sannan kuma fada sai Allah subhanahu wa ta'ala ce cikin suratu al ma'arij يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى sannan kuma can cikin suratu Ali Imran in ka diba ya kawo wannan innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala iftada bih to kaji ashe kiyama ba a karɓar fansa ko da mutum ya ba da wane da wane da wane ya da wane duk abin da ya mallaka ba za a karɓa ba muna gane wannan sannan kuma to sai mu zo zuwa ga al-ma'ana يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل كو ولا تنفعها شفاعة كو ولا هم ينصرون كوكما يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة أكوكما ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون تو كاغا عدل كنم شيني فانسا amma ba alfida'u an kace ba kenan kaga ashe ranar tashin alkiyama ba a karɓar fansa ka ce ka fanshi kanka an gane ko ba irin duniya bane amma a nan duniya akwai alfida'u wanda shari'a ta yadda da shi shine wato alfida'u na in an kama ribabbin yaƙi abinda malamai suke cewa da yaƙi wato prisoner de guerre an gane ko hatta idza athkhantumuhum fashuddul wathaqa fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tada al harbu awzaraha kaga haka ne zaka hadawa to ga kissa ta fida an yi fida'u a nan cikin alkur'ani qur'ani ya faɗi wannan lokacin da an kai yakin badar an karɓi fansa ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lamu Allahu fi qulubikum khairan a lahira kuma Allah ya ce babu shi yawaddu al-mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bi banihi wa sahibati wa akhi ma'ana dai imani ya fi duddukiya kima domin kafiri zai so da yana da a ce duk duniya gaba ɗaya ya bada ta ya tsira da yayi haka amma abin bai yiwu ba fir'auna duk mulkin da Allah ya bashi duk kudin da Allah ya bashi duk abin da Allah ya bashi karshe sai da ya fatan ya zama musulmi Allah bai yarda ba hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin al-ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin kaga kalimar shahada ya so ya musulunta bai samu ba kai ga ka Allah ya baka musulunci dana amma kana nan kana kallon wani na da kaza da kaza ka kusan mulkin fir'auna ai mulki ne mai girma dukiyar da fir'auna yake da ita tana da yawa ko ba ka nan bane har annabi Musa da sai da yace rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya amma da bi fir'auna ya so kalmar shahada ya shiga musulunci bai samu ba kai ga ka ka samu musulunci maimakon ka gode ba Allah sai kana kallon wani na da kaza wani na da kaza wani to bari a baka kuɗin shi kai kuma ka koma kafiri ba shikenan ba tunda Bill Gates ana gani ya hakuwa kuɗi a duniya ko to bari a baka kuɗin Bill Gates ka koma kafiri shi ko kuma musulmi zaɓe guda mutane ba su gode ma Allah akwai ni'imar da ta fita musulunci babu kaji Allah ya ce wa zkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha sahabbai ne ake gama wannan amma kai ni'imar musulunci bata dame ka ba sai kana kallon dan luwadi kato sha'armi kato sai ka ce canza ni'ima take america da sauran kasashen turawa wato inda kato ga armin kato da inda mutum ga kai ma uba ne noshi kaf ya buge shi kuma a zo kotu a ce uban ne bai da gaskiya a ingila wani yaro ya bugi mahaifiyar shi ya mata rida rida in ji yan yara jina jina shine wasu kace ma rida rida aka kai su kotu da aka zo sai aka yi shari'a aka ce me yasa ka buge ta tace ita ya dake ta ba san dalili ba a'a kaza kaza sun yi jayayya ne yace a'a wani seri ne yake kallo wannan abin suke series ka gane ko film irin wannan to za a yi wata action action kenan piu sai ta gitta sai bai ga wannan action ba sai ran shi ya bace sai ba ta pap pap pap sai abokan ce voila kun gani ashe ita ce ta yi mai abin da ya fusatar da shi bai sa abin da ya ba sai jujjar ce wiwi sai bare sai an karuta sai an ce to tsohuwa baki da gaskiya yanzu nan na ni'imar take inda yan luwaɗi suke inda zina ba haramun bace inda shan giya ba haramun bace inda a zagi addini a zagi Allah ba matsala bane can ne ni'ima take nan inda muka sallah aka cewa Allahu akbar ake sadaka ake taimakon bayan Allah nan ne babu ni'ima to ta karayi turai mu muna nan tai inda ni'ima take kana can kana rayuwa inda waɗanda kullum suna fusatar da Allah kuma azaba Allah tana ta bayyana wajen su can na akwai ni'ima wata ni'ima akwai hasbunallahu wa ni'mal wakil Allahumma amin ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة lamma ra'awul azaba intabe asarrun nadamata an gane ko asarru in ji malaman har da alqur'ani ya zo wurare guda hudu a cikin alqur'ani an gane ko asarru cikin alqur'ani ya zo nawa guda hudu sun kaci na farko nan wa asarrun nadamata lamma ra'awul azaba sai kuma asarru na biyu wa asarrun najwa a can cikin suratul taha sai kuma na uku wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum na hudu kuma cikin suratul saba wa asarrun nadamata lamma ra'aw al'adab wa ja'alna al-aghlala fi a'naqi alladhina kafaru kenan asarrun nadamata asarru huduna amma asarrun nadamata nawa ne biyu asarrun najwa biyu taha da anbiya'i sai kuma guda shi ba asarru bane asirru wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bi dhati sudur alqur'ani kenan eh amina abi alramba to intabe wa asarru mai ad-durr al-masun yace qila asarru min al-addad wasu malaman larabci mun taɓa bayanin al-addad mun kace kalmomin da ke ɗauka mi kishiyoyin juna sun kace yana daga cikin kalmomin da al-addad suke ba da ma'ana kishiyoyin juna yusta'malu bi ma'ana azhara wani lokaci an ce asarru shine sun bayyana sannan wani lokaci ɗaya an ka ce yusta'malu bi ma'ana akhfa sun boye kaga baka san da wannan ba yanzu in ka ji malami ya ce wa asarrun da damata sun ka bayyana da dama sai ce kakkai wancan malami ya yi banna ko ba ka da bane alhali ko asarru tana ɗaukar bayyanawa sannan kuma asarru tana ɗaukar mi boyewa duka ya ce to kuma abinda ta hi bayyana shine wa yusta'mal bi annahu huwa al-mashhur fi al-lugha ya'lamu wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linuna kenan ayat duka tana ɗaukar guda biyu yace wa qila innahu madin ala babihi waɗansu malamai sun kace wa asarrun nadamata madi ne yana nan ala babihi sun boye nadama su koko sun bayyana ta yace qad waqa'a hatta riga ta bayyana yace wa qila huwa bi ma'anal mustaqbal wasu ka ce a'a nan fi'ili madi ne amma yana nuna abin bai zo ba zai zo tunda kiyama bata mi ba bata zo ba amma an ce wa asarrun nadamata lamma ra'aw al'azab in anan duniya ne sun ka boye ta an gane ko kenan tana yiwa su ga kafircin da suke akan shi Allah na ta kama su amma ba su iya fitowa su faɗa to sai ya zamanto anan duniya amma in a lahira ake nufi to sai ya zamanto abin bai faru ba أسروا فعل ماضينا أما أنا لهم مستقبل إن أريد به الآخرة كو في الآخرة من قال وانا كو دليل كو قيامة بتسعيوبا تو تند قيامة بتسعيوبا أي كو بسو بسو يبا بسو كو يبا ban sani ko mun fahimta ba yace wa qad ab'ada ba'dhum waɗansu malamai sun yi bada ma'ana mai nisa ab'ada ma'ane sun je nesa daga ba'idun na sun kasa ba'uda sai an ka ce ab'ada fa qala asarrun nadamata ay badat bin nadamati asirratu wujuhihim ai takasiru jibahihim sai kuma wannan zanen na na na goshin su sai ya bayyana nadama ta bayyana akan shi shine wa asarrun nadama ta daga asariruna to kaga wannan kuma ma'ana ta yi nisa ma'ana dai sun boye ko sun bayyana amma ba a cewa waɗannan zanen ya bayyana an gane ko saboda nadamar da sun kai wanga magana ta yi nisa duk da yake asarra daga sarra ne ya surru ya farantar da shi asarra kuma ya zamanto ko ya bayyana ko kuma ya boye ban sani ko mun fahimta ba an gane ko wa asarrun nadamata lamma ra'aw al'azab lokacin da sun kaga azaba lamma waɗansu malamai sun kace harafita kenan wagga lamma ra'aw yajuzu an takuna harfan wa jawabuha mahdhufun kenan wa asarrun nadamata lamma ra'aw al'azaba asarrun nadamata sai an kai at-taqdim wa at-ta'khir muna ganewa waɗansu kuma sun kace a'a wa yajuzu an takunu bi ma'ana hina wagga lamma bi ma'ana hina ai asarrun nadamata hina ra'awul azab an gane ko yawa wa asarrun nadamata lamma ra'awul azab sun ka bayyana nadam sun ka bayyana koko sun ka boye to anan yana da kyau mutane su fahimci wani abu in an ce asarru yana ɗaukan ma'ana biyu sun bayyana nadama ko sun boye ta ko ba haka nan bane wani na iya cewa to aiki nan qur'ani ya kawo abin da sun ci karo da juna haka ne ko ba haka ba a'a innan duniya ne a sarru sun ka ɓoye to kuma a lahira a sarru sun ka ɓoye ai babu matsala domin kana iya ɓoye abu a duniya kana iya ɓoye mi a lahira a sarru in yana sun bayyana a nan duniya suna iya bayyana da dama su a lahira suna iya mi bayyana da dama su nan babu matsala to amma in a duniya ne sun ka ɓoye a lahira sun ka bayyana ai babu matsala sannan in ala a duniya ne sun ka bayyana a lahira sun ka ɓoye ai babu matsala tun da akwai ikhtilaful azman duk yana iya ɗauka shi to ɗauki ɓoyewa a lahira ne duka misali a ce a duniya ne sun ka ɓoye a duniya ne kuma sun ka mi sun ka bayyana da dama kuma a lahira ne sun ka ɓoye kuma a lahira ne sun ka mi sun ka bayyana ai kana ganin akwai matsala ko a'a ikhtilaful amakin wal azmina wani wuri sai su ɓoye nadamat wani wuri su kasa ɓoyewa sai su bayyana ta haka a duniya wani wuri ka bayyana abu wani wuri ka yi ka ɓoye kai da kanka a duniya akwai magana da kake haɗi wani wuri wani wuri ba ka iya haɗin ta sai ka yi haka ka ce kai kai ban iya haɗin ta nan ka gani ka ɓoye kuma ka bayyana kuma mu ci karo da juna ba da haka kan wani yaudare ka ci ma cikin qur'ani babu al-abdad ƙarya shi ke yi wani wuri kana iya ka faɗi wata magana wani ba ka iya faɗin ta ko a duniya ko a lahira kenan a wani wuri sun boye a wani wuri sun bayyana sai qur'ani ya amfani da lafazin da zai kawo irin wannan wa asarrun nadamata lamma ra'aw al'azab sun ka bayyana nadama ko sun ka boye nadama lamma ra'aw al'azab lokacin da sun ka ga azaba ko ka ce kenan lamma waga ita ce mai sharadi jawabin ta ya gabata ko ko dalla alaihi ma qablahu ko ko hina ra'aw al'azab wa qudiya bainahum an kai hukunci tsakankanin su na ana nufin al khala'iq ko ba haka nan bane sai ya zamanto wa qudiya ma'tufi ne akan ra'au shi ma fi'ili madi ne ko ko qudiya jumla ce istinafiyya Allah ya bada labarin an yi zartar da hukunci bainahum tsakankanin su ko bil qisti ko ba haka nan bane da adalci wa hum la yuzlamun sannan su ba za a yi musu wa za a zalunce su ba akwai wata ka'ida wadda lokaci ya matso ba za mu iya samun kawo ta ba shine cewa da an ka ce wa qudiya bainahum da an kai zartar da hukunci bainahum tsakankanin su anan ba a ce bainahum wa bainahunna ba ko ba kana bari alhali ko inda a hukunci kiyama ranar tashi alkiyama da maza da mata za a yi hukunci ko ko maza ɗaya na da hukunci eh kowa da kowa to ka ganin da ya ce bainahum bai ce wa bainahunna ba ghallaba janibar zukuri ala janibil ina bil qisti wa hum la yuzlamuna to ai tunda an ce an yi hukunci bil qisti da gaskiya sai ta mi wa hum la yuzlamuna ai bai hudi abin nan ba a'a sai ce wa hum la yuzlamuna shay'an dan nan ka gane cikakken adalci na koko bil qisti da adalci wa hum la yuzlamuna su ba za a zazumce su ba sai zamanto ta'kidi na kenan ko zamanto ta'asisi ko ta'kidi wannan duk cikin uslubi ne na alqur'ani to akwai wata ka'ida ba mu samu kai gare ta ba kuma na so wannan tafsiri da za a yi a yi bayanin littafin tafsirin imam na addama gani mu kawo waɗansu matsaloli cikin shi amma ba mu samu kawo matsala ko guda ba sai sati mai zuwa in akwai rai in Allah ya yarda za a yi ruwan bama bamai amma na tafsiri cikin littafin dama gani za a hiddo ka'idodi masu kyau kuma daga wannan lokacin insha Allahu ta'ala da wuya a yi tafsiri ba a kawo matsala cikin littafin imamu a dama gani ba abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh